Canza kuɗi a kan gabar nan ya zama su murguɗi, gaugawa kan gabar nan ta zama azarbaɗi, mai ɗokin mazallaɓo dole ya kai ga maguɗi, tsomi killishi ake wa ba a yi mai baɗi, tsire shi ake yi wa suka a yi mai baɗi. Mai kaɗa da an galala shi ne ya san kaɗi, mai riga da tankaɗe dole ya nama abin kaɗi, ɗan ƙwaya a kan gani a tafa yana ta tangadi ga jaki ana bugun taiki don su murgudi yaushe gaman mu yau da adalci gwarmar haɗi canza kuɗi a kan gabar nan ya zama su murgudi gaugawa kan gabar nan ta zama azarbabi to a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwa da abokan arziki to a kamar yadda na na koro bayani kun ga har na je na ɗau zafi saboda fusata akan irin halin da jagororinmu da masu arzikinmu abinda ya fi burge su kawai shine ka tara uwar dukiya kai ka ta fara gida da ba za ka iya ɗaukar nauyinsa ba ka fita ƙasar waje da 'ya'yanka ku ta yawo a jirgi garuruwa suna baku sha'awa kuma arzikin a nan ƙasar kuka yi su amma ita ƙasar ba an rubza ta ba a gyara ta ba ba ta zama wani abin ban sha'awa ba Najeriya giant of Africa wanda Allah ya mata komai mutanen cikin ta ma irin da daban ne ta kasar waje da ƴaƴanka ku ta yawo a jirgi garuruwa suna baku sha'awa kuma arzikin a nan kasar kuka yi su amma ita kasar ba an rubza ta ba a gyara ta ba ba ta zama wani abin ban sha'awa ba Najeriya giant of Africa wanda Allah ya mata komai mutanen cikin ta ma irin da daban ne amma yau mutanen mu duk sun tafi kalari mutanen mu duk sun tafi abin da ake kira a wata waka da muke yi wata sabuwar waka da muke yi wato kayi na yi najeriya yana saudi arabiya yana zubar da mutunci don neman abinci yana kaskanta yana wulakanta yana a guda a ɓuya saboda neman abinci ɗan najeriya najeriya sai da ta yi oda wutar lantarki ta mantur wanda ake bugawa iska aka jera akan titi har zuwa masallacin madina aka cika masallacin madina da shi najeriya Najeriya da ita an yi ministiri iri-iri. Najeriya ta rike kasashe da dama a nan Afirka. Mu muke tabbatar musu da tsarin mulki amma yau ɗan Najeriya ne yake yawo zuwa Qatar, yake yawo zuwa Saudi Arabia ba ya je ibada ya dawo ba, ya tafi don neman abinci, don wutar lantarki kadai. Allah ya sauke, Allah ka sauka mana. A yan uwa a daidai wannan gaba ina so dan dawo filin siyasa saboda na je ana ta dan bita da kullun siyasa da dan jefa can leƙa can saboda an ganin wani matsi da wani haske na tafi morocco na je na dawo kamar ina ta bishasha haka ake gani na je naɗin sarauta na je abubuwa da duk gasa ana ta ce kuma ba fasa za a yi ba to wannan kyallin goshin arziki ne na mutane wanda Allah ya bashi irin wannan sana'a ya rike ta da kyau to Allah yana haɗa shi da wasu masoya tabbatattu waɗanda ba za su bari ya kuka ba duk tsanani za a gan shi gare-gare duk takura shi za a gan shi kamar a cikin wadata yake alhamdulillah muna yi wa Allah godiya da wannan ni'ima muna godewa don ya kara mana yan uwa na bar siyasa kamar yadda na yi jawabi akan cewa na bar siyasar adp na sauka na koma a wato ainihin apc karkashin jagorancin nasiru yusuf gawuna dan takarar gwamnan jihar kano ba don komai ba saboda nagartarsa saboda karismasa saboda mutuncinsa saboda usulubinsa saboda ra'ayinsa saboda hankalinsa saboda cancantarsa wannan shine abin da ya kai ni kuma a tattaunawa da muka yi da muka samu gamsuwa da matsaya na ce zan yi ka saboda Allah a bisa amana ba dan sai da mutunci ko sai da kai ba ko sai da wani to ban sai da kaina ba wa zan sayar to wasu jefiyan da maganganu iri-iri an ba shi miliyan 150 an ba shi miliyan 50 ina miliyan 150 take a wannan halin rayuwa an ba shi miliyan 10 an ba shi kowa yana faɗa to ni tun da na shiga siyasa wani bai taɓa bani ma miliyan 5 ba har waƙoƙi da nake yi ka ɗauki miliyan biyar hakurin ka bani in ba ciniki ba aiki ka sani aiki na ne kadai za ka sani aiki na iya samun miliyan biyar ko ma sama da haka amma ni ban taɓa zama wani ɗan siyasa ya ɗauki naira miliyan biyar ya bani ba duk alaƙar da ka sani da ita da duk wani ɗan siyasa da ka sani ban ɗauke kowa hula ba tun daga sama har ƙasa babu ɗan siyasar da ya taɓa bani miliyan biyar babu shi ɗan siyasa da ya ɗauki 5 miliyan ya bani babu ni kuma ina siyasa don zubar da mutunci ko don sai da mutunci bane ko don sai da ra'ayi a'a ni ina da ra'ayi ina da aƙida kuma zan iya samun abin da ya faka sana'ata ma za ta yi bani abin da ya faka amma ban sai da kaina ba balantana in sai da wani ina jan hankalin magoya bayana wanda muka muka haɗu a cikin jam'iyyar ADP har muka kafa tsarin yadda za mu yi yakin neman zaɓe a ƙarƙashi na ba ƙarƙashin jam'iyya ba waɗanda suka taimaka min ina ƙara jaddada godiya na gode a baya ina kuma godewa kuma ba a samu zama ba kuma ina so in sanar da ku cewa ganawa ta da nasiru yusuf gawu na mun zo a makare mun tarar da suna da tsarin su na gudanar da yakin neman zaɓe daga a zuwa z karɓar mu da aka yi ma aka ce mu zo a yi da mu wannan alfarma ce wannan mutunci ne wannan mutuntawa ne saboda bai wuce abin da na bada gudunmawa na yi waƙoƙi ba wagan nan ka sani guda ɗaya sai ka bani miliyan biyar ɗin in dai sa na kai sai ka ban miliyan biyar amma kaga waƙoƙi uku ne dan ƙauna dan soyayya na ce alƙawari na sako tsakanina da Nasiru Yusuf Gawuna abinda zan iya tunawa sako guda ɗaya ne kaiwa na kaza shine sakon da aka bayar a bada donation akan maulidi da aka yi ba a sati ba na gidan Sharif Rabi Usman Baba kuma akwai wakilin Safiya ɗinsa shi shaida ne amma da 1 miliyan a kai musu sannan transfer ne ta account shi ma wanda aka bada donation domin su patiu transfer aka yi musu don wannan maulid da suka gudanar wanda mai girma dan takarar gwamna ibada gudunmawa saboda sansa da manzo Allah sallallahu alaihi da kuma raya a ranar haihuwar manzo Allah da aka yi aka yi taro na maulidi aka tara mawaka wannan shine kadai amma ka dauki wannan babu wani abu sai shirye-shirye tsare-tsare da muka tsara da wanda za a yi wa mawaka an karba amma ba a ma samu zama ba an gudanar sannan kuma akwai tsare-tsare da muka tsara na islamiyu akwai littafi kimanin guda ɗari a hannuna ma wanda za mu raba islamiyu duk wannan yunkuri ne na mai girma ɗan takarar gwamna saboda sansa da addini da ƙarfafa karatun alkur'ani sannan akwai bayani da na yi yadda zan gabatar da magoya baya na ma da tsarin shugabanci na 'yan siyasa ta to ba a ma zauna ba ni kaina ban zauna ba ranar da aka yi fundraising committee aka yi founding na gawuna garo na samu halarta a tsaitsaye na to daga tafiya ni ma na je na sa albarka a taron amma kashe gari na tafi Maroko na sati daya so da suna nan suna ta siyasa su mu ma muna nan muna ta goyon baya kuma har yanzu ba a makara ba za a yi cewa zo kama nan zo kai nan ku zo a yi kaza ku zo a yi kaza ba a makara ba amma wanda yake wata magana ta kuɗi su ne kawai kuɗi suka tsone wa ido su ne suka makance kawai kuɗi suke nema ido rufe mu mutunci da martaba muke nema da kishin ƙasa da kishin cigaba da wanda zai kawo cigaban da al'umma za ta samu gaba ɗaya ba wai kawai kai kai arziki mutane su dinga banka suna gaishe ka mu yanzu ma mutane sun rage burge mu mu yanzu ba kowa yake burge mu don rigarsa ko don wani mukaminsa ko don martabarsa a'a me kai don al'umma wace gudunmawa ka kawo kuma mutane sun fara wayewa an fara dawowa daga rakiyar wanda ya tara kazamun kuɗi kake tafiya da babbar rigar ka shi ma a cikin tsarguwa yake kulle saboda baya burge kowa mai kai fita umar haza sai ka gangaro ga fili kuma faga doki sai a sanwaro tashi ka hau fage fagen saka kai ta warwaro ka hikima gami da zallaka ba ni jin karo kai rugude a kansu ba shakka har su dangaro
ba sauyin kuɗi muke da bukata ba wannan tsanani yanzu duka mawaƙa nan masu fasaha mawaƙa sun karkatar da fasaha su sai ɗaiɗai yanzu ba wanda zaka cira a cikin matashin mawaƙi kaga yana kallon halin da ƙasar take ciki ni a Kaduna zan iya cira maka yaran nan makaho malaya a nan a nan cikin garin Kano wanda zaka ga kawai waƙoƙi yake da wani fitacce sai yaran nan farfesa shi ne zaga ya dan dauki wani abu na dauki wani abu yana ta waka yana jan hankali a siyasa ma yana jan hankali ba wai lalle wakar tallace kayan arziki kowa ya daina waka ta fasaha kawai an koma ana waƙoƙin siyasa waƙoƙin neman arziki sai ka yi kuɗi sai ka hau mota wannan shine martaba yau ga motocin duk sun zama gwangwanaye ko motar ka ɗauko yanzu zaka sayar wa zai siya ina ma kuɗin to da irin wannan ya kamata mu fara gane cewa menene dan adam me kaiwa mutane me ka samar shine ɗazu nake baku misali akan mansan musa wanda ma shi ya yi hidima ga addinin musulunci ya yi hidima wurin raya addinin musulunci ya kafa daula islamiyya ya azurta mutane ya taimaki mutane amma an kashe waye mansa kankan musa ko mansa musa ba wanda ya sani ga sa ilin musu da nake faɗin nan ma in ba mai research ba wanda ya san shi da yanzu an ce ma an yi negotiation da shi za a zo a kafa mana na'ura wanda za mu samu service ingantacce mu dinga abubuwa na rayuwa to yan uwa a kwantar da hankali mu mu shiga siyasa dan kazanta dan wulakantar da kai dan zubar da mutunci ba dan mu kawo sauyi ko ba mu yi mulki ba ko mu yi komai ba mu yi nune fitowar mu kawai alama ce kuma na samu babban nasarar na shigo cikin siyasa na haɗu da manya-manyan mutane gagga waɗanda suka fahimci manufata da irin ra'ayina har suka lasa mun zuma akan cewa siyasa tana da buƙatar mutane irin mu kuma mun gode wa Allah ba gudu ba ja da baya ba a shiga a fita kamar gidan soja ne kamar waka ce in kwaya ɗaya ka taɓa yi ko ka mutu za a dinga kiran ka mawaƙi ƴaƴan ka masu nasa ƴaƴan mawaƙi to saboda haka siyasa ma na lura haka ce saboda haka ba mu shiga dan mu fita ba muna cikin ta dumu dumu a daidai wannan gabar dai muna tare da Nasiru Yusuf Gawuna shine jagora na a cikin tafiyar siyasa a jihar Kano ina mara masa baya ina fatan Allah ya bashi nasara ya dare wannan kujera ta shugabancin Kano kuma ƙudurrukansa na alkhairi da muka sani waɗanda suka fito fili in akwai wasu kurakurai Allah ka raba shi da su ka ɗora shi akan tafarkin daidai kuma na sanar da duk wani mai goyon baya na na kira zuwa ga a goya wannan bawan Allah baya mu kai ga nasara nasararsa ita ce nasarar mu ko bai mara komai ba in yi wa jihar mu komai ita ce irin nasarar da muke da bukata mu ma muna da tsare-tsare da zamu yi a nan gaba don ba wa Kano gudunmawa ba wai gwamnati ce kadai wadda muka wakilta ta ta gabanin arzikin mu da dukiyarmu da rayuwarmu da kare kasarmu ita ce kadai za ta bada gudunmawa mu ma shi yasa za mu kungiyoyi akwai community akwai society da akwai abubuwan da za mu tsara wanda za mu tallafa kanmu har wayar da kan mutanen da ba su sami yin karatun zamani ba suna da ilimi amma ba su karatun zamani ba sun yi karatu na addini su san lambobi lambobin da ana saka su a waya a juya su zuwa arabi su ba da lambobi a yi operating banki duk wannan wayar da kan al'umma ma aiki ne ja da ike kaina ike kanka ike kan kowa saboda halin da arewacin najeriya ta kasance a ciki ne mana fatan alkhairi allah ya sa a siyasa nan lafiya allah ka karkatar da zukatan shugabanninmu zuwa ga tausayinmu da kishin ƙasa su samar da ci gaba a ƙasa mu samu salama masu hasashe sun yi hasashen wannan shekarar za ta zo da abubuwa na alkhairi duk wannan ranar da ake ciki insha Allah nasara ce khairan insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh naku Amina Alan Waka a dan biran na gobar sarkin ɗiyan gobar
ba sauyin kuɗi muke da bukata ba wannan tsanani yana da daru tsamu isa sauci muke bida sarki rabba yau a cikin ƙasa na so a kashe mu ba sauyin kuɗi muke da bukata ba wannan tsanani yana da daru tsamu sassauci muke bida sarki rabba yau a cikin ƙasa ana so a kashe mu ba sauyin kuɗi muke da bukata ba wannan rayuwar tana da daruɗa mu sassauci muke bina sarki rabba ga mu cikin ƙasa kamar za su kashe mu
Eh, ba sauyin kuɗi muke da bukata ba wannan rayuwa tana da daruda ne
Allah kai muke kira sarkin jin kai kai rahama gare mu mun zama musakai bagata gare mu